من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau kwanan wata biyar ga watan ramadan shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne a cikin darasin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin ammar ibn yasir radiyallahu an a wannan unguwa tamu ta hausawa idan ba manta ba yan uwa a jiya mintike ne a ƙarshen aya ta 38 inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur zamu tashi farkon aya ta 39 insha Allah ta'ala na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
نعم الله سبحانه وتعالى يتي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أني إذني للذين يقاتلون قوانا دأكي يا كرسو بأنهم ظلموا صبوا دسو أنزال تيسو وإن الله على نصرهم lallai Allah maɗaukakin sarki game da taimakonsu da agaza musu laƙadirun mai iko ne allazi na ukhriju min diyarihim su ne waɗanda aka fitar da su daga gidaddajinsu bi ghairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba illa an yaqulu rabbuna Allah face kawai sai din sun ce Allah maɗaukakin sarki shine ubangijinmu ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض da ba dan kariyar Allah madaukakin sarki akan mutane ba sashin su da sashi lahuddimat sawami'u da an rushe gurin bautan nasara wa biy'un da dakin ibadar su wa salawatun da ɗakin bautar yahudawa wa masajidu da kuma masallatai yuzkaru fi hasmullahi da ake ambatan sunan Allah subhanahu wata'ala a cikinsu kafiran da yawa wala yansuranna Allah lallai Allah madaukakin sarki zai taimaki ko yana taimakon mai yansuruhu wanda ke taimakonsa inna Allah lallai Allah madaukakin sarki laqawiyyun mai karfi ne azizun kuma mabuwayi ne wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ta da uzina an yi izini bina'i ne lil majhul ma'ana an kawo izinin ne ba tare da faɗar wanda ya izinin ba an yi izini kawai wanda ya izinin shine Allah maɗaukakin sarki lillazina yuqataluna game da waɗanda ake yaƙar su nan ma ba ambaci sunansu ƙarara ba sai aka ce waɗanda ake yaƙar su suwa ne waɗanda ake yaƙar su su ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa an yi musu izini da su yi yaƙi bi annahum saboda su zulimu an zalunce su nan ma sai aka ce an zalunce su ba a faɗi wanda ke zaluntar tasu ba waye ke zaluntar su su ne mushrikan maka da kafaran maka da sauran waɗanda suka ƙetare iyaka game da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa babban sahabi abdullahi dan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda da zaid ibn aslam da mujahid wanda almajiri ne na shi abdullahi dan abbas da qatada da muqatil ibn hayyan da wasu daga cikin manya-manyan jigajigan malaman tafsiri suka ce wannan ita ce awwalu ayatin nazalat fil jihadi aya ta farko da ta sauka wajen umarnin musulmi su jihadi kafin wannan ayar babu wata aya a cikin alkur'ani da ta bawa musulmi dama su ɗauki makami su yaƙi waɗanda suke yaƙar su su yaƙi wanda suke cutar da su su yaƙi wanda suke zalunta su su yaƙi wanda suka hana su addini babu wannan ayar wannan ita ce aya ta farko kamar yadda sahabi abdullahi dan abbas da sauran malaman da na ambata suka ambata a farkon musulunci zaman annabi sallallahu alaihi sallam a garin makka tsawon shekara goma sha uku ba a shar'anta jihadi ba allah subhanahu wata'ala lallashin annabi yake da sahabbansa akan su yi haƙuri su kau da kai su yi afuwa a ci gaba da jira har lokacin da al'amarin allah maɗaukakin sarki zai zo shine umarnin da yake zuwa musu allah maɗaukakin sarki ce fasbir sabaran jamila فاصفح الصفح الجميل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمري haka Allah madaukakin sarki yake musu umarni fasbir sabaran jamilan ku yi haƙuri kyakkyawan haƙuri ku yi haƙuri haƙuri mai kyau fasfahi safhal jamil ku kauda kai kauda kai wanda yake mai kyau fa'afu ku yi afuwa wasfahu ku kai ku kauda kai hatta ya ati Allahu bi amrihi har sai lokacin da Allah madaukakin sarki zai zo muku da al'amarin sa to a garin maka wannan shine umarnin da Allah subhanahu wataala ke ba annabi da sahabbansa akan ku yi hakuri ku jure ba yaki a kauda kai a ci gaba da yada da'awa a ci gaba da sallah a ci gaba da duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarta a lokacin yanzu ba lokacin jihadi bane saboda wasu dalilai shi yasa a lokacin da wasu daga cikin sabai suke gani lalle cutar ta yi yawa zaluncin ya tsananta abubuwan da ake musu ya kai matuƙa suka suke gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah me zai hana a bamu dama mu yaki me zai hana a bamu dama mu jihadi sai Allah madaukakin sarki ce musu alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zaka falamma kutiba alaihimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib alam tara Allah subhanahu wataala ya ce shin baka gaba ilal ladina zuwa ga waɗannan qila lahum da ake ce musu aka gaya musu cewa ku fu aidiyakum ku kame hannunku wa aqimus sala yanzu abin da ke gare ku shine ku tsaye da sallah wa atuz zakka ku bada zakka ma'ana yanzu ba lokacin jihadi bane yanzu ba lokacin daukan makami bane yanzu lokacin a gyara imani lokacin gyara zuciya ne lokacin da ya kamata ne a tattali imani mutum ya kasance imanin ya zauna kyam a cikin zuciyarsa idan imani ya zauna kyam a cikin zuciya to ba jihadi ba komai aka ce masa ya je sai je to amma lokacin da aka fara addinin musulunci imani bai gama tabbata a cikin zuciya ba a ce aje ai jihadi to za a samu matsala bayan nan kuma su kansu musulmi ba su da yawan da karfin da za su iya tunkara wanda suke yakatta su to shi sa komai ana bin sa ne bi tadarruj a hankali a hankali a sanna a sanna ɗaya bayan ɗaya to shi sa sai Allah madaukakin sarki ce alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum shin baka ga waɗanda aka ce musu ku kame hannunku ba wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka sai Allah madaukakin sarki ce falamma kutiba alaihimul qitalu amma lokaci da yazo da Allah madaukakin sarki ya kaddar shar'anta musu yakin lokacin da aka shar'anta musu yakin aka wajabta musu shi idza fariqun minhum yakhshawna an-nas sai ga wani sashi daga cikin su suna jin tsoron mutane ashaddu suna jin tsoron mutane ka khashyatillahi aw ashaddu khashya irin jin tsoron da suke Allah ko mafi tsanani ma game da haka suna cewa rabbana lima katabta alaina alqital ya ubangiji dan me za a wajabta mana yaki yanzu laula akhartana ila ajalin qarib ina ma an jinkirta shi an daga masa kafa an kyale shi zuwa ga wani lokaci da yake makusanci ba yanzu ba to wannan shi yake nuna cewa yake nuna mana cewa lalle Allah subhanahu wataala bai shar'anta jihadi ba sai da ya tabbatar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa sun kimtsa sun shirya gaba daya sannan malamai suka ce wannan ita ce aya ta farko da ta fara bayani game da shar'antuwar jihadi don ka'idar Allah subhanahu wata'ala cikin luɗufinsa da rahamar Allah da jin kansa ga bayinsa duk abin da yake mai nauyi a wajen ɗan adam duk abin da yake mai nauyi a zuciya Allah maɗaukakin sarki baya halatta shi baya wajabta shi lokaci guda a dannowa mutane shi a'a Allah baya wannan Allah maɗaukun sarki yana bin abin ne a hankali a hankali ɗaya bayan ɗaya bi tadarruj a fara da abin da yake mai sauki sai jiki ya saba da shi zuciya ta karɓe shi sai ya tsallaka wanda yake kusa da shi idan shi ma zuciya ta karɓe shi jiki ya saba da shi sannan kuma sai a wajabta shi gaba ɗaya to shi sa wannan ita ce aya ta farko da ta fara akan yaƙi abu na farko da aka fara ce masa shine uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ko abin da aka ce kenan an yi izini ga wanda ake yaƙar su da saboda an zalunce su izini kawai aka yi musu ba a wajabta musu shi ba ma'ana an ba su dama idan sun ga akwai yiwuwar su me da martani da da aka ce ku fu aidiya kuma ku kame hannunku yanzu wancan umarni na ku fu aidiya kuma yanzu an ɗauke shi yanzu an ce ku je ku rama za ku iya rama babu laifi amma a lokacin ba a wajabta shi ba wannan shine mataki na farko sai mataki na biyu sai Allah madaukakin sarki ce to yanzu duk wanda suka kawo muku hari duk wanda suka yake ku to dole ne ku tashi ku yake su iya wanda suka yake ku kawai sai aka wajabta musu yaki akan sa shine waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadina Allah madaukakin sarki ce ku yaki kafirai waɗanda suke yakan ku amma kada ku wuce gona da iyaka Allah ce lallai Allah subhanahu wataala baya son masu wuce gona da iyaka to wannan shine marhala ta biyu mataki na biyu ma'ana sai Allah subhanahu wataala ya shar'anta musu yaƙar waɗanda suke yaƙar su iya su kadai kawai na farko izini aka ba su an ba su izini izinin da aka ba su sai su ga lallai a cikin izinin nan akwai samun freedom din su akwai samun yancin su na hana su walwala da ake yi da yanzu an ba su dama za su samu to da jikinsu ya fara sabawa da shi sai aka shigo da abu na biyu shine duk wanda ya kawo muku har ya yake ku lallai ku tashi wajen kare kanku shi ma ku yake shi to daga nan lokacin da jikinsu ya saba zuciyarsa ta karba abin suka ga amfanin abin sosai sai Allah madaukakin sarki ya halatta musu shi gaba ɗaya ko kuma ya wajabta musu shi gaba ɗaya shine wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa Allah madaukakin sarki ce ku yaki kafirai ko ku yaki mushrikai gaba daya kamar yadda suke yakan ku gaba daya saboda haka daga lokacin sai jihadi ya zama to wajibi akan musulmi fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajabtumuhu Allah madaukakin sarki ce idan watanni masu alfarma suka shude suka tafi to ku yaki mushrikai duk inda kuka gansu to waɗannan su ne a mataki bayan mataki da Allah madaukakin sarki ya wajen halatta yaki wajen wajabta yaƙi ba a bi shi lokaci guda ba saboda ɗan adam yadda yake idan bai saba da abu ba karɓar yana da wahala a gare shi shi sa za ku ga shi kansa azumi da muke ciki abu ne mai wahala a ce mutum ya ƙi cin abinci kada ka ci abinci tun daga bullowar alfajir har zuwa faɗuwar rana wannan akwai nauyi a cikinsa to lokacin da addinin musulunci ya zo a shekara ta biyu bayan hijira da Allah maɗaukakin sarki ya tashi shar'anta azumi ya tashi wajabta azumi ba gaba ɗaya aka danno shi ba an fara mataki mataki wasu malamai suka ce an fara da matakin wajabta azumin ashura ne a karan farko eh ashura kawai aka ce kowa ya azumci ranar goma ga wata shine wajibi da wajibi ne lokacin da aka fara azumin ashura to wajibi ne akan kowanne musulmi kowa sai ya yi shi a lokacin ba ramadana to lokacin da ramadanan ma ya zo sai Allah maɗaukakin sarki ce a wanda zai iya azumin ya yi wanda ma kuma zai iya ya ga zai ba shi wahala to ya aje shi ya ciyar da zaɓi ne zaɓi ne ya yi wallazi na amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukar sai ce wa alal ladina yutiquna wadanda za su yin azumin to an ba su dama fidyatu ta'ami miskin su je su ciyar da miskini wannan shine karo na biyu kenan da aka ce ayi me azumin goma ga wata wajibi sai aka ce to ga ramadana wata guda to saboda jiki bai saba ba sai shari'a ta ce to wanda ma yake gani zai ciyar ya ciyar sai da abin ya shiga jikin su suka saba sai sannan sai hukunci na gaba ɗaya sai ya zo shine shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai Allah ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu sai abin ya zamto wajibi tilas ne yanzu babu zabi ma'ana dukkanin wanda ya halarci watan ramadana yana raye to dole ya azumce shi wannan shine mataki na ƙarshe yan uwa abinda nake cewa shine yadda Allah subhanahu wataala yake da hikima wajen tashri'i wajen shar'antawa al'umma abubuwa a hankali a hankali ba a danno ba a danno musu shi gaba daya to haka a cikin haka ake a cikin shar'anta yaki haka a cikin saboda yaƙi abu ne da yake mai nauyi akwai rasa rai a cikinsa akwai rasa dukiya akwai tashin hankali akwai firgici akwai a gutsarewa mutum wata gaba ya rasa idansa ko ya rasa kunnensa ko ya rasa hannunsa ko ya rasa wani bangare na jikinsa da akwai wani a cikin yaƙi abu ne mai nauyi to shi sa tun farko sai Allah madaukakin sarki ya rinka musulmi a hankali ku yi haƙuri ku je ku yi sallah imani ya tabbata a cikin zuciya a ɗabi'u na gari su kankama duk sai da aka yi wannan sannan daga baya kuma aka shar'anta jihadin mataki-mataki marhala bayan marhala Allah maɗaukin sarki ya samu dace Allah subhanahu wata'ala ce uzina lillazina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yakar su bi annahum zulimu saboda an zalunce su fadin Allah maɗaukin sarki cewa saboda an zalunce su wannan irin zalunci aka yi musu lallai an zalunci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa tsawon zaman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shekara goma sha uku na da'awa a garin makka daga lokacin da Allah ya aiko shi da ya ayyuwal muddaffir kumfa an zirwa rabbaka fakabbir tun daga lokacin har zuwa lokacin da ya fita daga garin madina a cikin cutarwa ake an zalunce shi an zalunci sahabbansa hatta ƴan uwansa danginsa ma da suke alakanta kansa da su suka ce za su ba shi kariya duk da ba addininsa ɗaya ba su ma an zalunce su don akwai lokacin da sai da aka yi shekara uku aka yanke zumunci aka yanke duk wata hulɗa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da danginsa aka daina siyar musu aka daina siya a wajensu aka daina aura musu aka daina auren musu duk wata hulɗa sai da aka yanke masu aka yanke da su sai da ta kai ta kawo abu talib mahaifin sayyidina ali sun koma bayan gari da shi da banu hashim danginsa da aka yi musu wannan abin a wani gidansa suka zauna a nan suke ci gaba da rayuwarsu sai dai kasance abincin ma da za su ci ya gagare su wannan zalunci ne mafi girman zaluncin da aka yi musu shine kokarin hana su addinin su dan babu zaluncin da yafi hana ka addinin ka Allah madaukakin sarki ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu akbaru min al qatl ma'ana fitina shirka a rinka kokarin fincika ka a rinka kokarin lalle sai an kai ka zuwa ga shirka ga kafar cewa Allah madaukakin sarki wannan ya fi tsanani ya fi girma sama da mami atal a ce za a kashe mutum ma'ana kashe mutum da imani abu ne mai sauƙi akan a ce za a yi mai za a raba shi da tauhidi to mafi girman zalunci da aka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa shine ƙoƙarin kautar da su daga addinin da Allah maɗaukakin sarki aiko shi da shi shine wal fitnatu ashaddu min al qatl haka za ku ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sabansa an dake su duka sosai an dake annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an sa masa a mahaifar raƙuma an dake sahabbansa wasu ma an kashe su ku duba abin da aka yi wa sumayya da mijinta yasir su ne waɗanda aka fara kashewa a cikin addinin musulunci wanda shi ya shi ita sumayya aka saka mata aka aka saka mata mashi a farjinta shi kuma yasir yasir a lokacin aka sa takobi aka kashe shi duk a lokacin a gaban dan su din me dalili saboda sun ce za su yi addinin musulunci wannan din na ɗaya daga cikin nau'in zaluncin da za a yi musu duk wanda ya zo ce zai yi addinin musulunci to fa za a dake shi za a tsangwame shi sai da ya kasance daga ƙarshe mushrikan maka sun wa kansu wasici da cewa duk wanda yake a cikin danginsa ko a cikin uwansa akwai wanda ya musulunta to ya kamo shi shi da kan kansa ya ladabtar da shi ba sai wani ya je ya kama shi ba so da haka kowanne sai su rinka ban dan nasu wanne ya bi wansa wanne ya bi kaninsa wanne ya bi ɗansa wanne ya bi ɗan kaninsa haka suka rinka kamo su suka ɗaɗɗaure su suna azabtar da su lalle sai sun bar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga abin yayi yawa an cutar da su cutarwa mai tsanani shine Allah madaukakin sarki ya ce to an musu izini yanzu abin da ake musu na cutarwa su fara mai da martani saboda an zalunce su sai Allah madaukakin sarki ce wa inna Allaha ala nasrihim haƙiƙa Allah madaukakin sarki lallai Allah madaukakin sarki game da taimakon su akan yaƙin da yace su yi laqadirun mai iko ne lallai da Allah ya ce su yi yaƙi to yana da iko da zai taimaka musu yana da damar da zai ba su nasara ko ma bai ce su yaƙi ba malamai suka ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir abin da yake nufi Allah yana da dama Allah yana da iko da zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi sallam da sahabbansa akan makiyansu ko da bai ce su yaƙi ba Allah maɗaukakin sarki yana da rundunoni kala-kala da zai halaka kowane irin nau'in mutane da su iska rundunar Allah ce ruwa rundunar Allah ce tsawa rundunar Allah ce ƙasa rundunar komai da muke gani rundunar Allah ne idan Allah ya so yi wata al'umma azaba da shi zai musu to idan Allah ya ga dama zai bari addinin sa ya yaɗu sai bari addinin su ya tabbata ba tare da an yaki ba to amma akwai hikima Allah madaukakin sarki yana so ya tantance su waye suke imani na gaske su waye kuma suke imani dan jabi su waye suke addinin da gaske su waye kuma addinin nasu kawai a fatan baki take shi yasa Allah madaukakin sarki ce am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirina shin kuna tsammani kawai za ku shiga cikin aljanna lami lafiya salin alin Allah ce walam ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ba tare da Allah madaukakin sarki ya tantance ya gano suwaye suke yin jihadi dan shi a cikin ku ba wa ya'lamu sabirina ya gano suwaye suke hakuri su jure abin da zai same su akan addinin ba haka al'amarin yake shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alayhi Allah baya kyale muminai akan halin da suke kai hatta ya mizal khabitha min at-tayyib har sai ya tantance wanda yake a mai kyau da mara kyau sai an tantance an ware tsakanin tsaba da kuma kwaya tsakanin aya da tsakuwa sai an tantance to wannan shi sa Allah madaukakin sarki sai ya shar'anta jihadi na farko dan a gane mai imanin gaske da wanda ba da gaske yake ba wanda yake da'awa ce ta baki kawai da kuma wanda da gaske yake imanin ne a cikin ransa to shi sa Allah madaukakin sarki ce inna Allaha ala nasrihim laqadir lalle Allah madaukakin sarki a me iko ne wajen taimakon sa akan jihadin da ya shar'anta musu yace shi sai Allah madaukakin sarki ce allazina ukhriju min diyarihim waɗannan da Allah madaukakin sarki yace ya ba su dama su yaki yanzu kada ka dauka kawai to aka suje su yaki saboda morewa a'a akwai abin da aka musu na cutarwa a baya daga ciki Allah ya ce allazina su ne fa waɗanda ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidaddajin su aka fitar da su daga gidaddajin su aka fitar da su daga garuruwan su aka kore su gidajen da yake nasu ne na iyayen su garin da yake ne anan garin da yake anan aka haife su ba su san kowa ba ba su san komai ba sai nan amma saboda addinin Allah kawai sai aka fitar da su aka kore su dole suka bari kuma suka tafi shine allazina ukhriju min diyarihim su ne waɗanda aka fitar da su daga gidajen su kalli sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka sai da sahabbansa suka yi hijira daga makka zuwa habasha har sau biyu saboda cuta ta kai cuta annabi da sahabbansa babu sake an matsa musu an tsangwame su an takura musu saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karan farko ya kira wasu daga cikin sahabbansa a lokacin ba su da yawa yace izhabu ila al-habasha ku tafi zuwa habasha yace fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahad yace a can akwai wani sarki ba musulmi bane amma ba shi bai yadda a zalunci kowa ba bai yadda a tauye haƙƙin wani ba bai yadda a yi wani karfa karfa ba yace bai yadda da wannan ba annabi ya ce ku je wajen sa so da ka sabai suka fita daga garin Makka ba dan suna so ba suna ganin iyayensu da ƴaƴansu da gidajen su saboda abin ya fi karfin su an takura musu ana farautar su kamar yadda ake farautar ake farautar zomo saboda ka suka fita suka tafi garin Habasha karan farko to babu dadewa sai wani labari na jita-jita ya je musu suna can Habasha irin matafiya da suke zuwa na kasuwanci su je sai aka ji labari cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da mutanen Makka to tunda annabi yayi sulhu me ake jin tsoro daman cutar su ake jin tsoro sai suka tattaura gaba ɗaya sai suka dawo garin Makka to suna dawo garin maka sai suka ga abin ba haka bane cutarwa ma karuwa ta yi ashi saboda haka aka zauna da ya za a tunda tafiya ce ba da nan ba habasha a yanzu ita ce ita ce suke ce mata Ethiopia ko Eritrea ita ce habasha a yanzu to tafiya daga garin makka a lokacin zuwa habasha ba karamar tafiya ba ce babu jirgin sama a lokacin ba mota tafiya ce da ake yin ta a ƙasa ko akan raƙumi ko akan doki to dole suka ci gaba da zama suka ci gaba da a ɗanɗanar irin cutar mutanen makka to bayan nan sai hijira ta biyu da cutar wata ƙara tsananta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tara wasu daga cikin sabansa su ma ƙarƙashin ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu yayin sayyidina ali shine jagoran tafiyar yace ku koma garin habasha wajen najashi ku je ku zauna a can to shine tafiyar da suka yi su da suka tabbata su dawo ba sai bayan annabi ma yayi hijira ya koma garin Madina kusan shekara ta bakwai yakin Khaibar lokacin da aka yakin Khaibar to lokacin da ake a wannan yakin Allah ya ba Annabi nasara a wannan yaki su kuma a lokacin sun shigo jirgin ruwa suka to garin Madina suka haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam to almuhimmin da ya ku ga an fitar da su daga gidajensu an kore su daga gidajensu sai abu na ƙarshe mafi muni shine shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga ƙarshe sai da cutarwa ta kai ya fita daga garin Madina mutanen Makka sun haɗu gaba ɗaya sun yi shawara akan lalle sai sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle sai sun kashe shi ta kowane irin hali to shine a lokacin sai Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya ce to ka fita ka tafi garin Madina ka fita ka koma garin Madina shi sa lokacin da annabi zo fita daga garin Madina kira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya fita daga garin sai da ya juye a garin makka afwan da ya zo fita daga garin makka sai da ya juye kalli garin makka ya ce garin makka gari na ne kuma ina son garin babu yadda zan yi ne kawai mutane na sun fitar da ni annabi baya so haka annabi ya fita bar garin makka suka kore shi daga garinsa shi sa lokacin da nana khadija ta ɗauki manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta kai shi wajen waraka ibn naufal lokacin da mala'ika jibril ya fara zuwan masa ya matse shi ɗin nan da ya zo gida a firgici a razane ya ce zammiluni zammiluni ki lullube ni ki lullube ni inni khashitu ala nafsi ya ce mata wallahi ina jiwa kaina tsoro anya ba wani abu ne zai same ni ba to da ta ɗauke shi ta kai shi wajen waraka bin naufal da annabi ya bashi labarin abin da ya gani abin da ya gaya wa a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waraka sai masa wannan ai abin da ka gani shine namusul ladhi unzila ala musa shine namusu wanda aka turo wa annabi Musa me namusu shine mala'ika Jibrilu yace ina ma ina raye lokacin da mutananka za su kore ka daga garinka kun ji ba yace ina ma ina raye laitani akunu hayyan laitani akunu hayyan ina ma ina raye shine yukhrijuka qaumaka lokacin da mutananka za su kore ka daga garinka sai annabi abin ya bashi mamaki ya ga shi dan garin maka ne wa walidu wa ma walada iyaye da kakanni duk dan garin maka ne shi amma a ce za a fitar da shi sai ce awa mukhriji yahu yanzu ni za a kura daga garin makka za a fitar da ni daga garin makka ni ina dan dangi shine sai waraka ya ga masa cewa ai babu wani wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an yi gaba da shi sai an yi fito na fito da shi to kun ga wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an masa ishara akan lallai za a kore shi daga garin to shine wannan abin da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa a allazina ukhriju min diyarihim su ne waɗanda aka kore su aka fitar da su daga gidajen su sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai masu dukiya tarin dukiya a cikin su akwai masu gonaki akwai masu dabbobi amma haka suka bar su a garin makka suka koma garin madina ba su da komai irin su abdurrahman ibn auf irin su usman ibn auf radiyallahu anhum ajma'ina dukkanin su ga masu arziki ne amma suka fita aka kore su daga garuruwan su babu komai ba su tafi da komai ba suka koma garin madina suka suka dawo suka dawo zero mutum yayi kuɗi ya zama ɗan kasuwa hamshaki lokaci guda a ce duk an raba ka da dukiyar ya mutum zai ji ba ma barin gidan ba to uwa uba kuma a ce an ɗauke ka daga cikin iyalanka cikin gidanka an kore ka ka tafi wani garin abin ba kaɗan ba ne to kun ga ko lallai wanda aka yi wa haka lallai ya kamata a ba shi dama shi ma ya rama ya kamata a ba shi dama shi ma ya ɗauki fansa wancan abin da aka yi masa shi ne Allah ke tuna musu cewa abin da ya sa aka ce ku yi yaƙi abin da ya sa aka yi muku izini ku yi yaƙi na farko saboda an zalunce ku na biyu saboda an fitar da ku daga gidaddadin ku bi ghairi haqqin ba kuma tare da wani haƙƙi ba ba tare da kun cancanci a fitar da ku daga gidanku ba malamai suka ce abin da ake nufi bi ghairi haqqin shine akwai wanda zai yi abin da ya kamata a ce an kore shi daga garinsu akwai wanda zamansa a gari ba shi da amfani akwai wanda zamansa a cikin mutanensa kwata-kwata ma shi da amfani wanda a kore shi daga gari akwai irinsu shi sa yaka ko da addinin musulunci akwai wanda idan suka laifi shari'a ta kan bada dama a kore shi daga gari gaba daya daga ciki akwai yan fashi da makami qutta'u tariq eh masu tsare hanya irin waɗannan shari'a ta ce a kore su yan fashi mutum da zai tare mutumin da zai tare ka da ranar Allah ya zare maka wuka ya zare ma makami ya karbi kayanka wannan dan fashi ne to irin waɗannan Allah subhanahu wataala ya ce ba a barin su a cikin gari Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin sai ce me aw yunfaw min al ardi haka ake musu sakamakon waɗanda suke firgita mutane suke razana mutane suke musu fashi da makami Allah ya ce ko dai a kashe su shine na farko au yuqattalu ko a kashe su ko kuma a yanke hannunsu na dama da kafar hagu na ƙarshe sai Allah ya ce au yunfau min al-ard ko a kore su daga gari kun ga akwai wanda idan yayi abiya cancanta a kore shi daga garin da yake kenan akwai irin mutanen da zaman su a gari bashi da bashi da amfani kwata kwata yanzu irin mutanen da za ku ga ba su da aiki sai lalata sai lalata kwakwalwar ƴaƴan mutane ba su da aiki sai sai da ƙwaya eh sai da ƙwaya shi shine sana'arsa kawai ya sai da ƙwaya ya sai da wiwi ya sai da duk wani abin da za a sha mutum ya fita daga cikin hankalinsa yaranmu samari da 'yan mata da ya kamata a ce mun ɗora su akan hanya madaidaiciya wasu sun zama likitoci wasu sun zama injiniyoyi wasu sun zama malamai wasu sun zama kaza yanzu duk sun zama 'yan ƙwaya ta sanadiyar irin waɗancan mugayen mutanen saboda ba su da aiki su sana'ar da suka ɗauka kenan su siyo ƙwaya su siyar su samu kuɗi to irin waɗannan idan da a ce gwamnati muke da ita tsayayya zamansa a cikin al'umma ba shi da amfani sai a kore su daga garin ko kuma ba ko ba a kore su ba sai a kama su aje a kulle su a kurkuku a rabu da su kawai ba su da amfani zaman su a cikin mutane hakanan shari'ar musulunci ta ce idan mutum yayi zina idan mutum yayi zina ba shi da mata saurayi sai yayi zina to akwai hukunci guda biyu a kansa na farko shari'a ta ce a masa bulala ɗari bulala ɗari za a yi masa sannan abu na biyu shine wa taghribu am at taghribu am shine a kore shi daga gari to yanzu kun ga tunda duk kusan ko ina ya zama birni ko ina ya zama gari idan ma aka kore shi a Kano sai ya tafi Kaduna sai ya cigaba da rayuwarsa a can idan daga Kaduna aka kore shi sai ya tafi Katsina sai ya tsallaka Katsina idan dan Katsina ne sai ya tsallaka Jigawa haka kuma duk zai je rayuwarsa to shine sai aka yi a kurkuku kurkuku prison prison haka ga sunan to sai a sa mutum a can sai a killace shi sai a daina ganin sa eh sai ya daina ganin yan uwansa ya daina ganin gari ya daina ganin komai daga shi sai 'yan uwansa 'yan birsu to akwai abin da mutum zai yi cancanci a kore shi daga garinsu amma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa me suka yi babu abin da suka yi addinin musulunci kawai shi- suka yi shi sa Allah madaukakin sarki ya ce bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙin da ya cancanta a ce an kore su daga garin su ba illa sai Allah ya kawo istisna'i sai dai idan ba akwai wani abin gashi ay yaqulu rabbuna Allah kawai dan sun ce Allah shine ubangijinmu yanzu dan kin ce Allah shine ubangiji ya cancanta a a cutar da ke ya kamata a munzuguna miki ya kamata ana kiwal wala a cikin rayuwa bai kamata ba bai kamata ba to shine illa ay yaqulu rabbuna Allah sai dai kawai dan sun ce Allah madaukakin sarki shine ubangijinmu shine Allah madaukakin sarki yake ishara a cikin suratul hashar yace yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum su ne waɗanda yukhrijuna ar-rasula suka fitar da manzo wa iyyakum da ku sahabbai da, da ake wa magana suka fitar da ku daga garin ku suka kore ku me kuka yi musu an tu'minu billahi rabbikum kawai dan kun yi imani da Allah madaukakin sarki babu abin da kuka yi sai wannan shine irin abin da Allah subhanahu wataala ya kawo mana game da kissar ashabul ukhdud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi azizil hamid wa ma wa ma naqamu minhum bas cutar da su sun musu a- azaba ba an kora su da wuta illa ay yu'minu billahi azizil hamid kawai abin da suka yi shine dan sun yi imani da Allah ubangiji mabuwayi wanda yake abin godewa shine kawai abin da suka yi to shine Allah subhanahu wataala yake karanta wa sahabbai a cewa wannan yakin da aka ba su izini su yi shi an yi ne don maslahar kansu saboda abin da aka yi musu an zalunce su an fitar da su daga gidansu ba tare da sun yi wani abu, ba su da wani haƙƙi illa ya qulu rabbuna Allah sai Allah madaukakin sarki ce walaula daf'ullahi nasa da ba dan a daf'ullahi nasa kariya da Allah madaukakin sarki ke ba wa mutane ba ta hanyar jihadi ba'dhum ba'dhum bi ba'd sashin su akan sashi ba lahuddimat sawami'u to da sai an rinka rushe guraren bauta Allah ce da ba dan kariya da Allah maɗaukakin sarki yake bawa mutane ba sashin su da sashi ta hanyar jihadi shar'anta jihadi ɗaya daga cikin babbar manufar shar'anta jihadi shine dan Allah maɗaukakin sarki ya bawa wani sashi na mutane kariya da 'yan uwansu a cikin mutane akwai waɗanda suke mata ne akwai waɗanda suke ƙananan yara ne waɗanda duk ba su iya jihadi ba akwai marasa lafiya wanda namiji ne amma ba shi da lafiya yana zaune za a zo a gama da shi akwai wanda yake shi mai bauta ne ya shagala da bauta a cikin wajen bautarsa to duk irin waɗannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara zai ba su kariya ta hanyar zaratan mazaje da za su yi jihadi saboda da ba dan jihadi ba da wasu za su zo su ɗauko ƙafa su zo garinku su karkashe ku su ruguje muku masallatai su ribace matayenku su kona muku dukiyoyinku to amma sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta jihadi sai kasance Allah madaukakin sarki yana bawa sashin mu kariya da sashi sai Allah madaukakin sarki ya ce to da ba dan kariyar da yake bawa mutane ba sashin su da sashi lahuddimat sawami'u to da sai ya kasance ana rushe sawami' shine muka ce jam'i ne sawami jam'i ne na sauma'a sauma'a shine wani guri da galibi masu bauta daga cikin kiristoci suke ginawa guri ne da suke yin sa mai tsayi yadda kuka yadda kuka ga ana yin gidan bene to amma shi dan daki ne da za a yi shi haka a yi shi mai tsayi gini ne da za a ta yin sa a ta yin sa sai yayi tsayi daga can sama kawai sai a wani daki a rufe shi ta yadda idan za a hausi an sa tsani to wannan dakin mutum sai ya je ya shiga ciki ya kulle kansa ya ta ibada ba fitowa sannan ko ba sa yin sa a cikin gari can daji suke komawa inda babu kowa sai su wannan ginin galibi haka ruhubanai suke yi su ne masu bauta daga cikin addinin nasara sai su je daji daji su gina irin wannan ɗakin sausi ta bauta ai ta bauta ba fito an kaga ya fito to bukata ta irin ta dan adam ko da abinci ne sai dai a zo ai masa magana sai ya zuro igiya a sa masa sai ja abincin ya shiga da shi ciki ya tici amma dai ba batun fitowa to shine ruhubaniyanci da Allah madaukakin sarki yace bai shar'antawa nasarawa su shi ba su suka kirkiro kayan su wa ruhubaniyati ni bitada'uha ma kataballahu ma kataballahu alaihim da ruhubaniyanci da su suka kirkiro kayan su ba Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu shi ba illa ibtigha'a ridwanillah sun yi shi ne kawai dan neman yarda Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce famara auha da suka kirkiro shi din kuma ba su iya kiyaye shi haƙƙa ri'ayatiha haƙiƙanin kiyayewa ba ba su iya kiyaye shi haƙiƙanin kiyayewa ba to irin wannan ɗakin shi ake cewa sauma'a gurin bauta ta nasara wanda wani yake zuwa ba coci ba coci daban coci shine inda suke haɗuwa gaba ɗaya su bauta amma sauma'a mutum ɗaya ne yake zuwa gina shi ya shiga ya rinka bauta a cikinsa in za ku iya tuna hadisin juraid za ku ga shi ma a sauma'a yake ya a sauma'a yake juraid shine mutumin nan da wata karuwa ta yi masa shari ta je ta yi ciki ta ce shi ne mata wanda da ƙarshe ɗanye magana ya ce ba shi ba ne hadisin yana cikin riyadu salihina malam nawawi ya kawo shi to za ku ga a cikin hadisin an kawo zancen soma a saboda shi ma a ruhubani ne shi ma yana ɗaya daga cikin masu bautar nasara ya shiga ciki yana bautarsa ta zo ta masa wannan sharri Allah madaukakin sarki ya ce to da an rinka rushe irin waɗannan ɗakuna wa salawatu a wa biya'un biya shine kuma coci coci church kenan madana inda nasara suke yin bauta a ciki wa salawatun da kuma wajen bautar yahudawa shine ɗakin da yahudawa suke bauta ɗakin da yahudawa suke yin sabis din ranar asabar ɗinsu wa masajid da kuma masallatai namu kenan kun ga an kawo gurin bauta guda hudu na farko akwai me akwai sauma'a shine gurin da masu bauta daga cikin nasara suke zuwa su gina akwai biya'un shine coci coci akwai salawat inda yahudawa suke killacewa don bautarsu sannan akwai masajid inda musulmi suke yin sallah shine irin inda muke ciki yanzu masallatai Allah ce to da ba dan kariya da yake bawa mutane sashin su da sashi ba da an zo an rinka rushe irin waɗannan guraren ibada a kowanne addini Allah madaukakin sarki ya kaddara ta hanyar jihadi yake bawa masallatai kariya yake bawa coci kariya yake bawa gurin bauta yahudawa kariya a kowanne addini sawa'un yahudanci ne ko nasaranci ne ko kuma musulunci ne sai an yi jihadi sannan ake samun kariya sannan mata da ƙananan yara su masu samu kariya shi sa Allah madaukakin sarki cewa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina min al wildani min ar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al qaryati adh-dhalimi ahliha Allah maɗaukin sarki cewa malakum la tuqatiluna fi sabilillah dan me ba za ku yi jihadi dan kare addinin Allah ba sai Allah ce wal mustada'afina min ar-rijali kuma dan me ba za ku yi jihadi dan wanda suke da rauni a cikin mazaje ba akwai tsofaffi wanda shi namiji ne amma ya tsufa ba zai iya jihadi ba akwai wanda shi namiji ne amma kuma ba shi da lafiya ba shi da ikon jihadi wan nisa'i da kuma mataye wanda su jihadi ba wajibi bane akan su walwildani da ƙananan yara Allah madaukakin sarki ce yace musu dan me ba za ku yi jihadi dan waɗannan ba ma'ana dan ku ba su kariya bayan kun ba masallatan ku kariya za ku ba ƙananan yara kariya za ku ba mata kariya za ku ba wa manya maza waɗanda suke marasa lafiya ko kuma waɗanda suke tsofaffi kariya saboda haka wannan na ɗaya daga cikin ma'anar shar'anta jihadi shine Allah madaukakin sarki ce wa masajid da masallatai yuzkaru fi hasmullahi kafira da ake ambatan Allah madaukakin sarki a cikin sa da yawa ma'ana fiha a cikin ayar malamai suka ce bamirin yana kuma ne zuwa ga masallaci dan shine aqrab mazkur shine abin da aka ambata na kusa tare da cewa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce duka idan aka ce yuzkaru fiha wanda ake ambato fiha a cikin su me su din duk wanda aka ambata da biya'un da da sawame da salawat da masajid duk sun shiga ciki to amma dai malamai suka ce a bar abin a ka'ida ta larabci shi yafi saboda abdamiru yarji'u ila aqrabi mazkurin damir yana kuma zuwa ga abu na kusa kusa da aka ambata ne me abu na karshe da aka ambata shine masallaci saboda haka Allah madaukakin sarki ce da ake ambatan Allah da yawa a cikin sa shine masallaci saboda masallaci duk a cikin guraren bauta da aka ajiye babu inda ake ambatan Allah kan masallaci fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal haka na al'annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ce majtama a qaumun fi baitin min buyutillahi sai ce me yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum kun ambatan Allah kenan to haka masallaci shine inda ake ambatan Allah da yawa a wajen sai Allah madaukakin sarki ce wala yansurannallahu haka ne ko wala yansurannallahu man yansuruhu lallai Allah madaukakin sarki zai taimaki wanda yake taimakonsa ma'ana Allah subhanahu wata'ala zai taimaki wanda yake taimakon addininsa dan kai baka isa ko ni ban isa ko mu ban isa gaba ɗaya mu taimaki Allah ba da me za mu taimaki Allah ba mu da shi Allah madaukakin sarki shi yake da abin da zai ba mu ba mu da abin da za mu ba shi shi yake da abin da zai ba mu kariya ba mu da abin da za mu ba shi kariya shi yake da abin da yake kare mu da shi ba mu da abin da muke kare Allah madaukakin sarki da shi amma me Allah yake nufi a wajen shine wala yansuranna Allahu lalle Allah yana taimakon mai yansuruhu wanda ya taimaki addinin sa ai man nasara dinihi kenan man nasara dinahu wanda ya taimaki addinin sa shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa ya alladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum Allah ya ce ya ku da kuka yi imani in shartiya idan har kuka taimaki addinin Allah jawabu sharɗin waje za'uhu shi ne mai yansurukum shi ma Allah zai taimake ku ma'ana in kina so Allah subhanahu wataala ya taimake ki akan me akan komai na rayuwarki dan Allah bai kawo akan abin da zai taimake ki akai ba komai ya shiga ciki kina so Allah ya taimake ki kina so abu ya taso miki ga dangadan Allah ya shiga ciki warware miki kina so abu ya sha kanki Allah subhanahu wataala ya kawo miki mafita ta inda ba ki tsammani ki taimaki addinin Allah ka'idar da Allah ya bayar kenan in tansurullaha idan kuka taimaki addinin Allah yansurukum zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum zai tabbatar a da digadigan ku Allah madaukakin sarki a ƙarshe ce inna Allaha laqawiyyun aziz lalle Allah madaukakin sarki mai ƙarfi ne kuma a mabuwayi ne karkashin wannan ayar akwai asar na Abdullahi dan Abbas yake cewa لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة lokacin da Qurayshawa suka fitar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga garin Makka suka kore shi annabi ya hijira ba tare da yana so ba qala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sai babban aminin sa sirkin sa sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa yarda yace saboda shi ya hangi abin yace akhraju nabiyahum inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yace yanzu suka fitar da annabin su suka kori annabin su ya ce lallai akwai matsala ya shi ne inna lillahi wa inna ilahi raji'una akwai matsala ke ya ce la ya halikan na tabbas ba shakka sai sun halaka mutane su fitar da annabinsu su kore shi daga garinsu ya ce waɗannan mutane sai sun halaka ƙalibin abbasin abdullahi na abbas ya ce fa'anzar Allah azza wa jalla sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir sai sayyidina abubakar kala abubakar radiyallahu anhu sai sayyidina abubakar Allah kara masa yarda ya kara cewa fa arabtu annahu sayakunu qital yace sai na san cewa tabbas akwai abin da zai biyo bai shine Allah madaukakin sarki zai bada dama ayyaki wanda kuma an yi yakin Allah madaukakin sarki kamar yadda yace zai taimaki mai taimakon addinin sa Allah ya taimaki manzansa ya taimaki sahabbansa akan abokan gabansu kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya ce Allah ya wajabta kansa ya rubuta lallai manzanninsa su suke yin rinjayi na'am sai Allah madaukakin sarki ce mi
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر walillahi aqibatul umur Allah madaukakin sarki yace allazina in makkannahum allazina sune waɗanda in makkannahum idan muka ba su tamkini fil ardi a doran ƙasa me tamkini shine muka ba su mulki muka ba su tabbaci muka ba su tabbatuwa a doran ƙasa Allah ya ba su mulki kenan me suke yi shine aqamus salata suna tsaye da sallah wa atawu zakata sannan suna ba da zakka wa amaru bil ma'rufi suna yin umarni da kyakkyawa wana hawa anil munkar sannan suna yin hani ga mummuna abubuwa guda hudu sai Allah karshe ce walillahi ga Allah madaukakin sarki aqibatul umur karshen al'amura suke kasancewa dukkanin al'amura karshen su ga Allah madaukakin sarki suke komawa masu kyau ko marasa kyau to Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wannan ayar bayan ya gaya mana cewa lalle Allah zai taimaki wanda yake taimakonsa to kamar mai tambaya ya tambaya suwaye wanda suke taimakon addinin Allah suwaye wanda Allah zai taimake su bari ku ji siffofin su sai Allah ya ce allazina sune waɗanda in makkannahum idan muka ba su tamkini abinda ake cewa tamkini shine Allah madaukakin sarki ya ba su dama a doran ƙasa Allah ya ba su mulki a doran ƙasa Allah ya ba su jagoranci a doran ƙasa idan Allah ya ba su jagoranci a doran ƙasa me suke yi ga wasu abubuwa guda hudu da Allah maɗaukin sarki ya ambata wanda malamai suka ce su ne ginshiƙai daga cikin gishiri na samun nasarar mai mulki a kowane irin rayuwa abubuwa ne guda hudu duk mai mulkin da ya rike su to mulkinsa zai nasara duk mai mulkin da ya tabbatar da su mulkinsa zai samu nasara na farko shine aqamu salata eh da sallah eh da sallah shine ya shafi kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki duk inda ake mulki idan za a kula da sallah to za a samu ci gaba amma duk inda za a yi sakaci da sallah a cikin mulki to za a samu tasgaro za a samu matsala shine aqamu salata za su tsaya wajen a tsaye da sallah ba wai su tsaye da sallah ba fa a'a su tsaya su tabbatar an tsaye da sallah shi sa na ɗaya daga cikin haƙƙi da ke kan masu mulki shine su tsaya su ga ana yin sallah su tsaya su ga ana yin sallah shi sa kasashen da suka ci gaba za ku ga irin su Saudiya da sauransu idan aka kiran sallah to doka ce mutum ya zo ya ci gaba da kasuwanci kuma kun ga qamu salata kenan a kiyaye wa Allah nasa me a kiyaye wa Allah madaukakin sarki nasa haƙƙi idan aka ce Allahu akbar aka kiran sallah to dan mutum da dan mutumin da ya je bude dokan din sa ya bude shagon sa to akwai askarawa za su zo su kama shi yayi abin nan ya kare doka to kun ga sun kula da sallah kenan shi sai za ku ga Allah madaukakin sarki ya taimake su Allah ya musu jagoranci ɗaya daga cikin ƙasashen da idan ka je zaka ga sun samu ci gaba a zamanance sun samu ci gaba a addinance akwai Saudi Arabia idan ka shiga ƙasar Saudi Arabia ba za ka so ka fito ba saboda sun a sun gyara ƙasar hakikanin gyarawa akwai adalci duk talaucin mutum a Saudi Arabia duk yadda yake marashi zai ci abin da mai kuɗi zai ci zai sa abin da mai kuɗi zai sa zai shiga motar da mai kuɗi ke shiga Allah maɗaukan sarki ya ba su wannan me yasa wannan kiyaye sallah abu na biyu shine a wa'ata wuz zakata kuma zaka samu suna bada zakka wancan kiyaye haƙƙin Allah maɗaukan sarki wannan kuma kiyaye haƙƙin ƴan uwansu bayi su ne waɗanda idan Allah maɗaukakin sarki ya ba su tamkini a doron ƙasa kuma sai su tsaye da sallah kuma su bada zakka saboda ita zakka tana ɗaya daga cikin abin da ke farfaɗo da tattalin arziki tana ɗaya daga cikin abin da ke kau da talauci tana ɗaya daga cikin abin da ke cire hikidi da gilli da gaba tsakanin musulmi don musulmin da ya fahimci ke mai kuɗi ce kina da shi amma ba abin da kike masa zai sa hikidinki a cikin zuciyarsa zai ji baya son ki eh in kika wuce sai ya rinka miki fatan tsiya me dalili saboda ba kya bashi amma idan shekara ta yi kika yi sallama kika ce to ga wannan naira dubu ishirin ce naira dubu talatin ce ga buhun shinkafa ga kaza ga kaza ga shi a ɗan jalauta to irin wanda kike wannan alkhairin ko jiya ana zagin ki a wani sai ya shiga miki sannan kin taimaka masa ar tattalin arzikinsa ya haɓaka ɗaya daga cikin abin da ke haɓaka tattalin arziki kamar yadda na faɗa shine akwai zakka akwai zakka saboda inda za a rinka yin zakka za ku ga dukiya tana kewayawa tana kewayawa ba ta tsaya a hannun wasu ‘yan tsirari ba kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kai kasance kawai dukiya tana kewaya ne tsakanin masu kuɗi eh tsakanin masu arziki kawai dukiya take Allah madaukakin sarki ba baya son haka to shi sa dole ne ya kasance ana yin zakka kamar yadda ya kamata a kiyaye haƙƙin ‘yan adam to wannan shi ma dole ne gwamnatocinmu da hukuma da Allah ya ba wa tamkini a doron ƙasa su tashi wajen kiyaye wannan lalle ne gwamnati ta tsaya wajen kiyaye da kare haƙƙin zakka shi sa ku ga su ma irin kasashen da suka ci gaba ministry ake yi guda ta zakka ministry guda ake ta zakka wanda su aikin su shine tattara zakka duk wani wanda duke su ta isa zakka an dau list ɗinsa akwai list ɗinsa akwai sunansa akwai adireshin sa akwai nau'in kasuwancinsa duka an dauka sannan kuma dole ne a san washe yake fitar da zakka idan lokaci kuma dole ne a bibiye shi a ga ya fitar ko bai fitar ba wannan shi ma aikin gwamnati ne saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin sa na jagora shugaba abinda Allah ya ce masa khudh min amwalihim sadaqa ka karbi zakka a wajen su eh karba ake yi shi sa annabi akwai tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai yana da sa'i sa'i yana da su'al sa'i shine mai zuwa ya tattaro zakka ai za ku ga koda koda mulkin mu ma koda sarautar mu ta gargajiya za ku akwai sa'in Kano ai sa'i babban aikin sa ƴan uwa shine mai tattaro zakka asali addinin musulunci aka samu sarautar sa'i mai tattaro zakka kenan to shi sa ita zakka ba bari ake koya fita yadda ga dama ba a'a shari'a tana da ruwa da tsaki a cikin zakka shiga ake a ga nawa kake da shi kuma nawa zaka fitar kuma dole ka fitar haka ake yi abu na biyu kenan da ya kamata masu mulki su kiyaye abu na uku wa wa amaru bil ma'rufi shine umarni da kyakkyawa sai mu hada shi da wa nahu anil munkar na hudu shine da hani daga mummuna waɗannan abubuwan guda biyu kun ga aikin hizba kenan e dole ne ya kasance hukuma ta samar da wata ministry ta musamman da take kula da ayyuka na addinin musulunci duk inda ake wani aiki na badala ba wai malamai kadai za a bari da wa'azi ba a'a akwai na malamai yana nan ba na hukuma wannan Allah madaukakin sarki na bayani akan allazina in makannahu jagorori da shugaban da shugaban yake bayani akwai na kowa da kowa shine man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان to kun wannan ni ya shafe ni ke ma ya shafe shine wanda duk yaga wani abin da ake na munkari wanda ba daidai ba annabi ya ce ka walle kawai da shi da hannunka to duk wannan shugabanci ke shugabanni idan ana yin laifi za su je ta hana kama mutum kawatan mata ta kama ai mata horo ai mata na biyu idan mutum ba zai iya hanawa da hannu ba sai ya hana da me da harshen sa kun ga aikin malamai kenan wa'azi eh shi malami sai dai wa'azi saboda ya san abin daga maganar mutane ba su sani ba ya san ayoyi da hadisin da zai karanta ya ji hankalin mutane to wannan aikin malamai kenan sai su yi wa'azi da baki idan mutum ba zai iya aiki na ba na biyu ba to sai ya tuba na uku shine me fa bi qalbihi sai yi amfani da zuciyarsa mana sai ya ci abin a cikin zuciyarsa amma sai annabi ya ce wannan shine mafi raunin imani ki kasa hanawa da hannu ki kasa hanawa da harshen ki ki ki abin a cikin zuciyarki to wannan ya nuna cewa kina da raunin imani kina shine mafi rauni a ciki Allah ya samu dace to amma abin da ya shafi hana abin gaba ɗaya uwa wannan aiki ne na hukuma dole su tashi da kai shine in makanna idan muka tabbatar da cewa da wannan to dole ne sai a samar da hukuma da za ta rinka yawo tana zagayawa duk inda ake aiki da ba daidai ba a hana in ka'ida inda a ce shari'a musulunci ake yi wanda su yi a matsayin 'yan sanda da su ya kamata su irin wannan ayyuka amma kun sai dai irin jihohin da suke dan kokari da dan samu wata dama daga cikin constitution su tabbatar da addinin musulmi to shine sai a dan samar da hukumar hizba ita ma da hizbar ga nan dai ana tana aiki dai da gurgurun Allah ya musu albarka Allah ya saka musu ba sai amma dai za ku ga har yanzu za ku ga kana yi sosai akwai abubuwan da ana yi da za su iya hanawa ba yanzu akwai irin guraren da idan an je ana rasa shewa ana sharholiya dan hiza bai ita je wajen ba wallahi bai ita je ba yayi kadan saboda ƴaƴan manya ne a wajen eh ƴaƴan manya ne za a je da DJ a yi shigar da ba ita kenan ba ana rawa ana liki maza da mata ana duk abin da ake na sharholiya da shaye-shaye an yi ba ya samu rahoto gashi ana ana kaza a waje kaza amma dan hiza bai ita je saboda abin ya karfin sa to amma dai gwargwadon abin da mutum zai iya kawarwa ya kawar duk abin da ya fi karfinka Allah madaukakin sarki zai kama ka so da haka waɗannan abubuwa guda ɗayan uwa wajibi ne kowace gwamnati ta tabbatar da su na farko tabbatar da sallah kiyaye dokar Allah ke tabbatar da zakka kiyaye haƙƙin ɗan adam akan ɗan adam domin walwala da kuma samar da tattalin arziki mai inganci sai na uku shine umarni da kyakkyawa sai na hudu da hani da mummuna sai Allah madaukakin sarki ce walillahi aqibatul umur lallai kyakkyawar makoma ga Allah madaukakin sarki take a babban malami na tafsiri yake cewa innahu la wa'ada min Allah bin nasr illa ma yaqamati salat yake cewa hakika Allah madaukakin sarki bai yi alkawari na zai taimaki wata al'umma ko wasu mutane ba sai sun kiyaye waɗannan abubuwan guda hudu zuwa izi muhammad amin bin shankiki cikin tafsirin sana abubuwan bayan yace sai sun tsaye da sallah sun ba da zakka sun yi umarni da kyakkyawan aiki sun yi hani ga mummuna ga mummuna yace duk gwamnatin da ta yi wannan to Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin wala yansuranna Allahu bayyan su Allah zai taimaki wanda ya taimaki shine ka'ida idan gwamnati bata tashi ta ta yi waɗannan abubuwan to Allah madaukakin sarki bai alƙawarin zai taimake ta haka nan ya ƙara fito da wata fa'ida ƙarƙashin wannan ayoyi ƙarƙashin wannan aya yake wa hadhihi al-ayatu tadullu ala sihhati khilafati al-khulafa'i ar-rashidin لأن الله نصرهم على أعدائهم yace wannan ayar tana faɗakar da mu tana gaya mana cewa lallai a kalifancin halifofin nan shiriyu guda hudu ya inganta tabbatacce ne Allah ya yarda da shi a ina muka samu wannan saboda Allah ya taimake su a cikin al'amuransu ya ɗora su kuma akan makiyansu kun ga wannan kamar raddi ne ake masu addinin shi'a wanda suke ganin halifacin sayyidina abubakar ba na ba na gaskiya bane na fashi da makami ne na handama ne da babaki ne haka nan khalifancin sayyidina umar haka nan khalifancin sayyidina usman duk waɗannan halifancin ba su yarda da su ba to sai malai ce musu a'a ai Allah ce yana taimaka wanda ya taimake su ne me yasa Allah ya taimake sayyidina abubakar a halifancin me yasa Allah ya taimake sayyidina umar a halifancin sa aka samu futuhat aka samu buɗe-buɗe na garuruwan musulunci da yawa a lokacin sayyidina umar me yasa Allah madaukakin sarki ya taimaki sayyidina Usman shi ma aka samu futuha da yawa a lokacin sa wannan shi yake nuna cewa Allah ya da khalifancin sa kenan ba kamar yadda shi a cikin sa Allah madaukakin sarki ya samu dadi ina ganin insha Allah ta'ala za mu dakata a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu ranar asabar za mu tashi aya ta 40 da abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya bi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanahu Allahumma wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah